قال المؤلف رحمه الله تعالى مالا yake cewa والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب yanzu muna magana ne akan wato sababin nuzul sababin saukar aya cikin ayoyin alkur'ani to idan ibnu taymiya yake faɗa Allah masa rahama kun san wannan maganganu ibnu taymiya ne muke faɗa muke karantawa wannasu su mutane wa in tanaza'u fil lafz al-amil warid ala sabab idan mutane suka yi jayayya dangane da wani lafazi al'am gamamman lafazi da yana daukan maganganu da yawa ala sabab amma kuma ya sauka ne a bisa wani sababi lafazi ne general lafazi amma wani dalili ne yasa aka saukar da lafazin hal yahtassu bi sababin amla bi sababihi amla shin wannan ainihin wato lafazin gamamman lafazi da ya sauka akan wata ƙabiya keɓantacciya shin har abada za a yi ta amfani da wannan lafazi ne akan wannan sababin shi kadai ko kuwa dai za a yi aiki ne da gamammiyar ma'anar ayar kuna tare da ni in kun rike fassarar bayani zai zo nan gaba misali zai buga mana yanzu anan an saukar da nassi ne general nassi da yana iya daukan ma'ana mai mai mai fadi to amma dalilin saukar wannan lafazin wani abu ne kwaya ɗaya ya faru sai aka saukar da wannan lafazin to an saukar an yanke hukunci to mu yanzu daga baya za mu ci gaba da amfani ne da wannan lafazin akan wannan ƙadiyar kadai ko kuwa dai wani abu makamancinsa idan ya zo zai iya shiga shine wannasu wa in tanaza'u fil lafzi al-am al-warid ala sabab hal yahtassu bi sababihi am la falam yaqul ahadun min ulama al-muslimin ibnu shaymiya ce babu mutum daya cikin malaman musulunci da yace inna umumatil kitabi was sunnah gamammiyar magana da ta zo cikin alkur'ani da sunna ta tasu bi shaksil mu'ayyani cewa wai ya shafi wani mutum guda ɗaya kaga bayanin ya fara fitowa aya ce Allah ya saukar da ita akan Abu Sufyan kawai yanzu kenan idan an zo magana kurum sai a ce a wannan ayar mu bata shafe mu ba ta shafi kafiran maka ne kafiran makan ma Abu Sufyan ne ka san akwai masu tafsiri da in sun zo suna fasara aya sai a ce ai wannan Allahu akbar ka ji bayani akan kafiran makka to kafiran Najeriya fa kun fahimci wannan idan wani munafiki a zamanin manzon Allah ya yi munafurci Allah ya saukar da bayani akan shi wannan munafikin shikenan sai mu ce wannan lafazi kawai ya tasu bi sababihi ya shafi shi wannan munafikin ne to mu munafikin mu na yanzu ba kuma kaga zaluncin mutane ko idan suka zo in ayoyi ne shafi magani zance akan mabarnata ko abu sai a ce kafiran makka ne munafikan madina ne amma in rahama ce sai a ce namu ne gaba daya to nan abin da yake so ya nuna maka kai ɗalibin ilimi mai koyon tafsiri duk lokacin da kaga ayoyi na alkur'ani da hadisi shine umumatul kitabi was sunna general ayoyi ka san akwai ayoyi muktassa kamar ayoyin da suka shafi manzon Allah turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayk cewa an kaga dama ka tare karkashin wata mace ma kai wata da watanni baka ma raba kwana wannan kaga khas ne bi man wato wi ilai ka manta sha in kaga dama ka matso da wanda ga dama ka gori wanda kame kaga dama wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alai sai wani yazo ya ce ai Allah ya sauka da turjiman ta sha'u wannan ya shafe ni bai shafe ni kaga wannan khususiyat kenan amma akwai ayoyi ga mamu ya ayyuhal ladina amanu innal ladina kafaru wannan wannan umumatul kitab kenan ba su shafi kafiran makka kadai ko mushrikan makka ba kafiran duniya ne gaba daya har duniya ta tashi duk kafiri kafiri ne kaji al-kufru millatun wahida hanya ce kwaya ɗaya rak to shi yasa ibnu taymiya ya hado ta da zafi yace duk duniya cikin malaman musulunci ba wanda ya faɗi wannan magana إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين وإنما غاية ما يقال ما في كوي غاير إياكا أبن ذا يفدا إنها تختص بنوع ذلك الشخص سيدي أتي ونن آيوين سنكي بانشي نوع ونن متمن نوع سكاكا باشي شكالي با كينان يا شافي نوع منافقين يس آيوين منافقين وذاك الأورس أكم فاسقين با ayoyin fasikai ba za ka dora su akan me akan muminai ba kenan iyakacin abin da za a ce sai dai a ce ya shafi nau'in su waɗa- wannan mutumin wanda aya ta sauka akan shi fata'ummu ma yushbihuhu kenan ayoyin za su gam- za su game da duk abin da ya kama da shi kenan hukuncin da aka yi zamanin manzon Allah da hukuncin da aka yi a wannan zamanin in yayi kama daya ka dauki ayoyin da aka yi wancan hukuncin ka dora akan wannan ka fahimta man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya aiki mai kyau man wannan man min alfazil umum a sahabbai yake ko a tabi'ai tabi'a tabi'i ne yake ko ko a zamanin mu yake min zakarin aw unsa mace ne ko namiji fala nuhiyannahu hayatan tayyiba to za mu rayar da shi rayuwa mai albarka mai amfani kun fahimci wannan rayuwa mai albarka mai amfani kaga ba a ce sai sahabbai kadai ba bargon da Allah ya tanadar na in sun yi za a ba su gidan aljanna mu ma din in mun yi za a ba mu فهمتم؟ وتؤم ما يشبهه ولا يكون الأموم فيها بحسب اللفظ ويبقى لا أشي أموم ma'ana gamammiyar magana kawai za a dauke ta ne akan lafazin ko sababin saukan ko kuma akan iya lafazin ba kawai a'a kun fahimci wannan yanzu misali wannan manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce laysa min albirri as-siyamu fi safari ba yi wa Allah da'a bane yin azumi a cikin tafiya wannan isar ta faru ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai su- wasu suka yi azumi azumi ya wahal da su suka shiga wani yanayi shine manzon Allah ya faɗi wannan hadisin ransa ya bace ce laysa min albirri as-siyamu fi safar ba yi wa Allah da'a bane yin azumi akan tafiya wani sahabi ne sha wahala azumin ya wahal da shi kuma an ce ya sha yana dama ya ce shi bare sha ba shi na annabi ya ce laysa min albirri asiyam fi safar to wai yanzu idan irin wannan hukuncin ya faru wani ya zo ya tsananta wa kansa yayi azumi yana kan tafiya sai a ce wannan hadisin bai shafe shi ba ya shafe shi kun fahimci wannan hada lafzun amun kenan to amma aqida ko tunanin da yake ganin cewa nusus na alkitabu was sunna sun shafi sahabbai ne kadai da tabi'ai kaga wannan hauka ne yanzu daga cikin mu akwai mutane wanda ba su da addini ko yan boko sai a zo a ce wai kaga mutanen nan ku je ku rinka jawo ayoyin da Allah ya saukar da su akan sahabbai waɗanda Allah ya ce yan aljanna ne ku jawo ayoyin da Allah ya saukar da akan annabawa ku zo ku ce mutane bayani ku ce wa mutane sai sun zama haka haka ba ake faɗa yanzu malam wai yanzu wai wai wai wai an takura wa mutane an sa su addini wai an ce sai sun yi irin na sabai wai haka ba ake faɗa ba to shikenan idan ba a ce ku yi addini irin na sabai ba sai a ce ku yi nisuwa wallahi wannan zalunci ne shi yasa ba wanda yake wa addini barna irin dan boko mara addini dan boko mara addini da yake ganin shi ya tashi a cikin musulmi to illar da yake wa addini wallahi ta fita kafiri saboda zai sari addinin fiye da yadda ke tsammani kai rabu da su mutanenmu ne tare muka tashi most of them they are very very illiterate haka yake faɗa ma suke faɗa wa masu addini abin da suka sani kun tare yara wallahi malam har a cikin malamai malam wallahi malam malam akwai malam muna da damuwa a tattare da mu kaji ko wallahi malam kaga mutum malami da sunan da awon addini kun zo kun tare yara sun dangare wanduna sun tsindike mu yaran nan masu dangalallun wandunan nan da suke bin ku suna kaza malami mai suna addini yake faɗin wannan saboda shi yana isbali shi yana taka wandonsa kun- kun- kun cusawa yara asuwaki da ƙur'ani a kirji والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا يا شيخ وتمغنا wata aya da take da sababi keɓantacce ayyananne in kanat amran aw nahayan idan umarni ne ko hani fahiya mutanawilatun lidhalika shakhsi wa li ghairihi to wannan aya da ta sauka akan wannan mutumin umarni ko hani to ta shafi shi wannan mutumin har da waninsa mimman kana bi manzilatihi ga wanda yake kan matsayi irin nasa laifi irin nasa ko aikin alheri irin nasa wa in kanat khabaran bi madhin aw zammin idan ku aya ta zo labari take bayarwa wajen yabo ko suka fahiya mutanawilatun lidhalika shakhsi to lalle ku ta shafi wannan mutumin da aya ya sauka a kansa ba shi kaɗai ba waliman kana bi manzilatihi aidan da duk wanda ya kai kan manzilar sai kai matsayi irin nasa ko ya aikata ibada irin tasa kun fahimci wannan wa ma'rifatu sababin nuzuli yu'inu ala fahmil aya malan ka san sababin saukan aya yana taimaka maka wajen fahimtar aya fa innal ilma bis sababi yurisu al ilma bil musabbab bil musabbib sanin sababi shine yake sa ka san wanda ya sababa sababin ko sanin sababin shine yake sa ka san aya din ko ba ka bane ba ta dalilin ayan ne aka samu sababin ya samar da ayar ba wali hada kana sahu qawlai fuqaha ibn jami'a yake cewa kaga saboda haka mafi rinjaye mafi ingancin maganganun fuqaha'u malamin fiqhu annahu idza lam yu'raf ma nawahu al-halifu yanzu nan ya shiga da babin fiqhu ne mafi rinjaye mafi ingancin maganar malamai kaji ko idan ba a san niyyar mai rantsuwa ba mutum ya yi rantsuwa amma ba a san meye niyyar sakar rantsuwar ba ruji'a ila sababi yaminihi wane ya yi rantsuwa sai a ce wai saboda me ya rantsi to ai ba a san meye niyyarsa ba sai a ce to a nemo sababin da ya sa ya rantsuwa kun ji wannan Allah ya faɗi aya ba a gane ta ba to a koma meye sababin saukan ayan kun gane fa innal ilma bis sababi yurisu ilma bil bil musabbab Allah ya saukar da aya to sai aka ga ba a fahimce ta ba to a koma sababin nuzulil aya din wane ya yi rantsuwa ba a san meye dalilin niyyar rantsuwarsa ba to sai a bincika meye sababin da ya sa ya yi rantsuwar wannan shi sababin shine zai sa ka gane a to ya rantsuwa ne saboda kaza wannan duk misali ne yake mana dan mu gane wa ma hayyajaha wa atharaha da abin da ya zaburar da shi ya sa shi ya rantsuwar shine ma hayyajaha wa atharaha idan ba gane ba Sheikh Muhammad ibn Salih al-Usaimin ya faɗa in kuna da shi a littafin ku yace wa kadhalika idza lam yu'raf ma nawahu al-mutalliq raja'a ila sabab al-yamin wani ne ya sake matarsa malam kaji ko yayi rantsuwa ya sake matarsa mala yake cewa fa masalan law anna rajulan ra'a ma'a imra'atihi shakhsan wani mutum ya ga matarsa tare da wani wa dhannahu ajnabiyan kuma ya zaci cewa wannan mutumin gaskiya ba muharraminta bane wani ne ajnabi zai iya aurenta shi kam tabbas ya ga matarsa kuma ya ganta tana tare da wani kuma ya ɗauka wannan wanin wani ne wanda haramun ne a shari'a ta keɓanta da shi kurun malam faƙala laha anti talik ya ce na sake ki kawai yes ya sake ta bina'an ala anna rajul alladhi ma'aha ajnabi yanzu in tambaye ka me yasa ya sake ta a a zatansa mutumin da yake tare da ita ajnabi ne zai iya aurata me yasa take banta da shi malam yayi wannan shikan ne saboda me me sababin shikan a to ku ji anan Allah ya sa kuna fahimta da wuri kasan ibnu taymiya karatun sa yana da tsauri jazakallahu khairan wato yana so ya nuna maka gane sababin aya yana taimakawa ka fahimci yadda zaka dabbaga ayar yanzu anan gurin ga wannan mutumin ya sake matarsa in an tambaye ka yanzu a zuciyarsa me dalilin da yasa ya sake ta saboda ya ganta ne da wa da wani yana zarginta ko wanda bai kamata ya manta da shi ba to kenan za a ɗabbaka wannan shika ɗin ne saboda ya sake ta saboda wannan me saboda wannan zargin kawalan kurin daga baya sai ya bayyana ashe kaninta ne ma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya to yaya ta saku ya sai ba ta hakuri to cewa da ya sake ta ba eh ta saku ko ba ta saku ba ba ta saku ba kun ga wannan hukunci ne mai kyau fa wane kaga yanzu wannan zai warware mana matsaloli da dama na shika ya zo gidansa kana ji ko ya hana a barin sho a kunne ya ja mata kunne ya hana ya hana kurin bakin ciki ya ishe ta wannan matar ma ba ta ma tausayin ba ta komai gashi yau mata zo ta bar wannan kurin tana zuwa bai yi mata magana sai ce kin ga na sake ki inna lillahi wa inna ilaihi me na maka na sake ki tattara ki tafi gida an zo ana tambaya sai ya ce abin da yasa na sake ta shine saboda na hana ta bari da sho a kunni tana bata mun kanzun da sake ta sai aka ce kash ai ita ma lokacin ma ta dawo daga asibiti yar aiki ce ma ta kunna wannan risho din ba ta kashe ba ta sako kuna fahimta ko yawa sannan mutumin da ya zo ya rantsuwa yake cewa wallahi la azuru fulanan na rantse da Allah wallahi na daina kaiwa wani ziyara me yasa an gaya mun cewa fasiki ne me yasa an ce mun dan bid'a ne me yasa an ce mun yana alaka da matan banza wallahi alazimu na yi maka rantsuwa baka bi na bashin kafara na daina zuwa ziyara wurin shi malam kurun sai daga baya ya bayyana cewa ashe ahlus sunna ne cikakke mutumin arziki ne mutumin kirki to yanzu wannan rantsuwar da zai kafara bai zai yi ba saboda niyyar rantsuwar da ya yi ga dalilin da yasa yayi niyyar kuma alhali hakikanin abun ba haka yake ba kun fahimci wannan wannan dai misalai ne kawai waɗanda za su iya wayar mana da da ainihin kai amma amma sai ke cewa qauluhum malamai suna faɗa in kun karanta littafan wannan ulumul qur'an suna cewa nazalat hadhihi al-aya ko cikin littafan tafsiri afwan cikin littafan tafsiri za ku ji ana cewa nazalat هذه الآية في كذا وأن آية تسوكني أكن كذا يراد به تارة أبن أكي نفي أنه سبب النزول idan an ce nazalat aya fi kaza ana nufin to wannan shine sababin saukan aya ko da ba su ce da kai wannan shine sababin ta ba in an ce nazalat fi kaza to wannan shine sababin nuzul dinta wa yuradu bihi tara wani lokacin ko abinda ake nufi da wannan nazalat aya fi kaza anna hadha dakhilun fil aya wannan abin da aka faɗa yana cikin ma'anar ayan wa in lam yakuni sababu ko da ko ba shine sababin saukar ayar ba amma dai yana cikin ma'anar da ayar take take faɗa kamata ulu a uni bi hadhihi al-aya kaza kamar yadda zaka iya cewa ana nufin shine uniya kaji ko ana nufin da wannan ayar ita ce kaza kalmar uniya bi hadhihi al-aya ana nufin wannan aya shine kaza ma'ana kana nufin ma'anar ayan shine kaza malai ce wa qad tanaza al ulama'u fi qawli sahibi malamai fa amma sun yi sabani dangane da sahabi idan yace nazalat hadhihi al aya fi kaza wannan aya ta sauka akan kaza in sahabi ya faɗi wannan hal yajri majra al musnad to ga wata matsala sahabi ya zo ya ce wannan aya din ta sauka ne akan matsalar kaza shin wannan za mu dora shi ne kamar hadisi ne mai cikakken isnadi kenan daga annabi kama kama kama yuzkaru sababu alladhi unzilat li ajlihi za a iya cewa magana sahabin nan daidai take da maganar da ake cewa wannan aya din ta sauka akan kaza ma'ana maganar sa isnadin ta cikakke ne cewa lallai din ayar haka din akan wannan abin ta sauka aw yajri majra tafsiri minhu ko ko dai za a ce a'a ra'ayin sahabin ne kurum ya fassara ayar a matsayin haka alladhi laysa bi musnadin wanda ba ba magana ce musnada dangantacciya ga annabi ba kaga so ake a ce da kai yanzu idan sahabi ya ce wannan aya din ta sauka ne akan matsalar kaza daidai yake da kamar annabi ne ya faɗa ko ko dai ana nufin ra'ayinsa ne shi din abin da ya fahimta ne فالبخاري يدخله في المسند imam al-bukhari a wurinsa shi wannan magana ce musnada daidai take da kamar annabi ne ya faɗa amma wa ghairihi wa ghairuhu wanda ba bukhari ba la yudkhiluhu fil musnadi baya shigar da shi wato cikin magana wacce take musnada mai cikakken isnadi da dangantuwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to a nan shek Muhammad ibn Salih al-Usaimin ya ce qawlu sahibi nazalat fi kada idan magana sahabi in yace aya ta sauka akan kaza idan ajraynahu madar al-musnadi sara ma'anahu anna al-amra hadatha fi ahadi rasul alayhi salatu wassalam idan mun dauki magana sahabi cewa aya ta sauka akan kaza ne muka ce yana kaman musnad ne to shikenan kenan wannan abun a zamanin annabi ya sauka kuma a zamanin yana nan fa nazalat al-ayatu tafsiran lahu kenan ayar ta sauka ne bayan abun ya faru a zamanin annabi sai ta yi bayani akan abin da ya faru din aw bayanan li hukmi ko bayani hukuncin abin amma wa amma idza ja'alnahu laysa jariyan majra al-musnadi idan muka ce ba musnadi bane wannan magana sahabi ba za ta zama musnadi ba ko musnada ba sada zalika tafsiran min lil aya kenan wanda bai dauki ra'ayin sahabi cewa aya ta sauka akan kaza ba cewa ba musnada bane kenan wannan ra'ayin sahabi ne ra'ayinsa ne fassara aya wa kad yakunu sawaban wa kad yukhalifu ghayrahu kenan anan gurin in kace musnad ne to kenan kaman zamanin manzon Allah abun ya sauka daidai ne wannan in ko kace ra'ayinsa ne to zai iya yiwa daidai ne zai iya yin kuskure zai iya saba wasu kenan aya ya samu wani sahabi shi kuma ya ce a'a wannan aya din ta sauka ne akan abu kaza ba akan wannan din ba kun fahimci wannan to yace da Imamul Hakim da Ibn Salah da wasu su suka ce sahabi idan ya ba da labari kuma lalle yana nan ake saukar da wahayi akan wata aya daga cikin ayoyin alkur'ani ya ba da labari akan ta yace ta sauka akan kaza to wannan hadisi ne musnad kawai kawai hadisi ne ingantacce wato hadisi ne mai kamar an danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yazo a cikin ulumul hadis da kuma at-taqrib wal idah kun fahimci wannan tayyib na'am na'am yawwa idan sahabi ya ce ga abin da aya ta dauka wannan sahabi ya ce ga abin da aya take nufi wani ma sai ya ce nazalat fi kaza to a nan gurin akwai ka'ida ta malaman ulumul qur'an cewa idza ta'addadat idan aka samu ta'addudi na ma'anar aya wannan ya ce tana nufin kaza wannan ma ya ce tana nufin kaza wannan ma ya ce tana nufin kaza a nan a wajen a matsayinka na ɗalibin tafsirin alkur'ani to sai ka duba waɗannan ra'ayyukan akwai wanda ya ci karo da ayar akwai wanda ya ci karo da ayar babu duk aya za ta iya ɗauka to sai ka ɗauki ma'anonin gaba ɗaya aya tana nufi a lokacin baka da hujjar da za ka fifita ra'ayin wani akan na wani amma yayin da ka samu wani ra'ayin wani janabar sawab mana ya saba wa daidai to sai ka ɗauki ra'ayin waɗanda ya dace da ayar shi kuma wancan ka aje ra'ayinsa wannan ita ce a ka'idar da malamai suka shimfiɗa ina fata ana fahimta to shine malai ce wa aksarul masanid ala hadha al-istilah mafi rinjayen masanid littattafai musnadai ka san an ce littafi musnadi ana nufin magana hadisan sahabi kamar abu huraira a tara su wuri guda hadisan jabir bin abdullah a tara su wuri guda hadisan abdullahi bin zubair hadisan abdullahi dan umar hadisan abdullahi bin abbas kowa idan an zo hadisan aisha zainab maimuna duk aka kawo waɗannan hadisan hadisan asharatul mubashirin bil janna su abubakar su umar kowanne a kawo hadisan sa zalla to wannan littafin da ya zo da wannan tsarin shine musnad to galiban littattafai musnadai musnadul imam ahmad imam ali sunnati wal jama'a musnadul bazzar musnadul tayalisi an gane ko dukkan masanid galiban sun tafi ne akan wannan tsarin in dai sahabi ya ce aya ta sauka akan kaza to magana sa kaurin musnada ce ka musnad ahmad wa ghairihi bi khilafi ma idza zakara sababa sababan sabab bi khilafi sabanin in shi sahabin idza zakara sababa sababan nazalat aqibahu idan ya faɗi wani sababi da wannan aya din ta sauka ne wannan abu yana faruwa sai aya ta sauka fa innahum kulluhum yudkhiluna misla hadha fil musnadi suka ce har yanzu idan sahabi ya ce abu kaza yana faruwa aya ya saukar aya ta sauka to shi ma wannan din kawai kamar musnadi ne haka suke shigar da shi mala yace fa idza urifa hada fa qawlu ahadihim nazalat fi kaza idan kun san wannan jawabi to ce wanda suke aya ta sauka kaza idza kana al-lafzu yatanawaluhuma idan lafazin yana iya daukan ma'anonin gaba daya kama zakarnahu fi tafsir bil misal kama yadda muka ambata muku a farko din tafsir bil misal to to to to yana iya hawa kenan ma'ana daidai ne kun gane wa idza zakara ahaduhum laha sababan nazala li ajlihi to amma wani ya faɗi sababin daban da aya ta sauka saboda ajalinsa wa zakar al-akharu sabab ɗayan ma ya faɗi wani sababin daban ba ga yumkinu sidquhuma zai iya yiwa su biyu din su daidai kamar yadda na gaya ma su biyu din su daidai da an ta kuna nazalat aqiba tilka al-asbab zai iya yiwa matsala kaza ta faru matsala kaza ta taɓa faruwa to da wannan da wannan suna faruwa sai Allah ya saukar da aya din akan wannan abubuwan guda biyu kenan ayar ba ta sauka ne don ta yi magana akan sababi kwaya ɗaya ba ba wai kullum sai matsala ɗaya ta faru duk matsala kwaya ɗaya aya ɗaya ba haka ake nufi ba zai iya yiwa an samu matsaloli guda biyar bayan matsalolin nan guda biyar sai Allah saukar da aya akai to wani sahabi idan an zo tambayansa wannan ayar ta sauka ne don me sai ya ambata ma matsala ɗaya a cikin matsalolin nan guda biyar sai ya ce ayar ta sauka ne saboda wannan kaji wannan wani sahabin in ka zo kuma sai ya ce maka ayar ta sauka ne saboda matsala ta kaza a wani kuma in ka zo sai ya ce a ayar ta sauka ne saboda matsala kaza ka samu ra'ayuka guda biyar in ka yi karatu ka yi bincike sai ka ga ashe ayar ta sauka ne bayan dukkan waɗannan abubuwan sun faru sai Allah ya saukar da ayar kenan ka ga ma'anar ayar daidai ne kuma su ma ra'ayinsu daidai ne kun fahimci wannan au ga wata fa'idar ko kuma ta kunu nazalat marrataini akwai ayoyin da suna sauka sau biyu ma duk wannan zamu zo mu fashin bakin su fa da misalan su dalla dalla matsalar da ta faru sau biyu sau uku sai aka saukar da aya a kai ko kuma aya da ta sauka sau biyu ko ta sauka sau uku ko ta sauka wani a makamancin wannan za mu zo duk mu karanta su insha Allah tabaraka wa ta'ala kun gane ta kuna nazar marace ne maratan li hada sabab wa maratan li hada sabab ashe Allah yana iya maimaita aya yayi bayani akan wannan kuma an dada yin wata tabargazar kuma ya dada saukar da nafsin wannan aya din to yanzu a nan gurin in baka karatu ba baka sani ban wani sahabin yace ta sauka ne saboda dalilin kaza wancan ya faɗa saboda dalilin kaza sai ka ce ka an samu cin karo wancan ya ce kaza ne wancan ya ce kaza ashe baka san ba wannan ayat tana daga cikin ayoyin da ta sauka ne sau biyu kaga wannan ya nuna mana gaskiya dole sai mun rage bacci ko ina fata ana fahimta na'am na'am mumtaz mumtaz mumtaz da amma mun karanta a farkon a cikin wannan littafin shi yasa na ce ya kamata babin ulumul qur'an din nan akwai littattafai da yawa a bangaren ulumul qur'an da yawa akwai karatu ilimi da yawa to za mu samu fa'idoji da yawa kamar yadda muka karanta na Aisha ta bayani akan Abdullah bin Abubakar ko aya ta sauka akan fulan wani ya ce ta sauka ne akan wani ita kuma ta ce ba akan wani ba ne to yanzu a nan gurin wa za ka karyata wa za ka gaskata afuwan barin gyara lafazina wa za ka ɗauki ra'ayinsa wa za ka aji mumkin an al'aya sababat nazalat alaihi ma jami'an zai yi aya ta sauka ne akan su su zai yi ma ta sauka ne akan dalili guda biyu to sai mu dakata wa hada na simfani insha Allah ta'ala har yanzu idan ba ku manta ba muna magana ne akan sababin nuzul ko ha asbabun nuzul a can satin da ya wuce mun ce wa idza zakara ahaduhum laha sababan nazala bi ajlihi kama a samu wani malami ko wani cikin sahabbai ko tabi'ai ya ambaci wani sababi wanda dalilinsa aya din ta sauka shi din ya faɗa ko cikin tabi'ai wa zakara al-akharu sababan wani kuma daban ya ce ga wani sababin kama aka samu wancan ya ce wancan sababin wannan ya ce wannan sababin kada wani wala Allah bai zurfafa karatu bai ce kaga an samu ittirabi wancan ya ce sababin saukar ayan wani wannan ma ya ce sababin saukar ayan kaza ne magana ba ta daidaita ba faqad yumkinu sidquhuma ibnu taymiya yake cewa zai iya yiwa a gaskata su gaba daya sababin saukar aya shine wata matsala ta faru a dorayi wani kuma yace sababin saukar aya shine wani abu da ya faru a bata kaga an yi hannun riga to kar wani ya ce akwai matsala a'a ibn taymiya ce zai iya a gaskata su gaba daya bi an takuna nazalat aqiba tilkal asbab zai iya yiwa an samu dace ne abun ya faru a dorai kuma ya faru a bata din kuma Allah ya saukar da ayar a lokacin dab da wannan faru abu aw takunu nazalat marratayn buka ce zai iya yiwa ma aya ta sauka sau nawa sau biyu marratan li hada sabab wa marratan li hada sabab wani lokacin aya ta sauka dan wannan wani lokacin aya ta sauka dan wancan to to mala yace wa hadani sinfani ladani zakarnahuma fi tanawwu tafsir waɗannan sinfi guda biyu da muka ambata muku wajen nau'antuwan wato tafsiri ambatan asbabun nuzul ana iya samun wato irin wannan wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗa taratan litanawwi al-asma'i was sifat wani lokacin hatta a fassara aya din kaga wani malamin ya fassara a a a inna Allah ghafurur rahim shi wani Allah mai rangwame ne mai jin kai wani kuma ya ce Allah mai gafara ne mai mai rangwame gafara kaga lafazin ya sha bamba amma ma'anar dai kusan me yawwa to ana samun nau'antuwan sunannakin Allah da sifofinsa yakan sa a samu bambancin fassara wa taratan li dhikri ba'd anwa'il musamma wa aqsamihi wani lokacin kuma a faɗi nau'i nau'i na shi musamma me musamma abinda aka ambata din a faɗi nau'in sa kala kala da kashe kashen sa ka tamsiliyat akwai tamsiliyat a tafsiri masal kaza masal kaza misalin kaza misalin kaza kuma al-ghalibu fi tafsiri salafil umma wannan shine mafi rinjayin abin da yake faruwa a tafsirin salafu salih na wannan al'umma allazi yuzannu annahu mukhtalif mukhtalifun wanda wani mai zato zai zaci cewa wai sun yi sabani ba ba sabani bane wannan shine ake cewa ikhtilafu tanawwu in ba ku manta can farkon karatun mun faɗa ikhtilafi kala biyu ne akwai ikhtilafu tadad akwai kuma ikhtilafu tanawwu to wai yanzu fa ibnu taymiya so yake ma bayanin ikhtilafu tanawwu din da haka irin wannan abun da ke faruwa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kuma in ka in ka duba babu cin karo a ciki to shine ikhtilafu eh tanawwu ba shine ikhtilafu tadad ba wa min at-tanazu' al-mawjud anhum yana daga cikin jayayya da aka samu daga gurin malamai at-tanazu' jayayya fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah ma yakunu al-lafdhu fihi muhtamilan lil amrayni a iya samu wani lafazi zai dauki al'amura guda biyu lafazi ɗaya ne amma ya iya daukan me lamari biyu in ma li kaunihi mushtarikan fil lugha ko dai misalin lafazin ya zamanto yana da ishtiraki a lugha me ma'anar ishtiraki tarayya a lugha ma sunan yana iya daukan tarayya wajen ma'ana shine al-lafzul mushtarik lafazin da yake mushtariki ne ya iya daukan yana da tarayya da wannan da wannan shine ya bada misalin kaswara ka lafza eh kaswara yace allazi yuradu bihi rami a larabci kalmar kaswara a iya ana nufin sa mai arrami mai jifa da can Allah ce farrat min kaswara ai farrat min arrami kaji ko yanzu ana an fassara maka kaswara da me kenan mai jifa ko ya ce wa yuradu bihil asad kuma kaswara zai iya daukan ma'anar mai al-asad mai asad zaki kaji wannan kaga wannan shine lafzin musharak musharaki ne zai iya daukan waccan ma'ana zai iya daukan waccan ma'ana to yanzu kai dalibin ilimi ya zaka ga gane farrat min kaswara ya gudu daga zaki a farrat min kaswara ya gudu daga abin jifa ko mai jifa uslubin maganar da aka kawo siyakin zancen shine zai nuna maka zaki ake nufi ko kuma jifa ake nufi mai jifa ake nufi ka ji misali ɗaya wannan yana kawo maka al'alfazul mushtaraka wa lafzu as'asa lafazi as'as wallaili idaye والصبح إذا تنفس لفظ أسأس لفظ مشترك الذي يراد به إقبال الليل أنا إيه نفهم أس أس أنا نفهم فسكنتو واندري أس أس أنا نفهم إيه جويا واندري فسكنتو واندري سنن سالارم شمي أس أس جويا واندري أنا نفهم إيه أس أس والليل إذا أس أس سيكا شمي إذا اندري يا جويا ko idan dare ya ya fuskanto kaga wannan yana da kyau mutum ya gane waɗannan lafuza a lugha dan zai taimaka masa wajen tafsir yanzu wannan duk kayan tafsiri ne muke magana abinda zai taimaka ma wajen fassara alqur'ani lami lafiya kaga azumi yana zuwa zaka je wata kila ƙauyen ko garin ka je kai tafsiri ko ko kana dan tabawa ma wata kila a unguwar ku yanzu ba a sani ba kana a caba barakallahu fika fi a caba tika amma dai ya kamata ka san waɗannan yes kenan wa in ma li kaunihi mutawati'an fil asl lafazin zai iya yiwa mutawati'in fil asl me mutawati dacewa a asalin sa da mun yana iya dacewa dauki wancan ma'ana da wannan in an ce tawata'a ana nufin me samun dacewa lakin al-murada bihi ahadun naw'aini sai dai anan nau'i ɗaya ake nufi ba duka biyu ba nau'i ɗaya ake nufi aw ahadi shay'aini ko ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ka zama'ir kamar damirai da suka zo anan gashi nan zai buga ma misali Allah ya ce me summa dana fatadalla to waye summa dana din fatadalla din fakana qaba qausaini aw adna to waye fakana din fakana man summa dana summa dana man waye ya yi ta danni din waye kuma fakana qaba qausaini aw adana shin annabi ne sun madana fatadalla ko kuma malaika jibrilu ne fakana qaba qausaini aw adana tsakaninsa da Allah bai wuce misalin qaba qausaini aw adana ba bai wuce baka ba ko kasa da haka ana nufin manzon Allah ne ko ana nufin jibrilu ya idan mun Allah din ake shi ake kusanta wa kalafz haka lafazin wal fajr kaji daya wa layalin ashir to wanne ne wa layalin ashir din darrai guda nawa naina nawa na wata eh na me na ramadana ko na zulhajji wasu suka ce me wasu kuma suka ce me to wannan kaga mutawati'un ne fil asl zai iya yiwa ko to amma dai dole ɗaya ake nufi shine walakin al muradu bihi ahadu shay'aini aw ahadu nawaini yanzu anan gurin zaka zo ka ce duka biyu ake nufi wa layalin ashir la a can gurin zaka ce jibrilu ne da muhammadu dole al muradu bihi ahadu shay'ain to a nan idan ka zo karanta maganganun malaman tafsiri to wani zai ce maka a'a kwanakin ramadan ne wani zai ce maka a'a na zo goma ga zulhaji ne wani ya kawo hadisi za'ifi ya jona maka wani ya ɗauko hadisi ingantacce ce saboda annabi ya ce kaza to kaga biyu an yi fassara kuma amma wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza a nan gurin a matsayin kan ɗalibin ilimi ba cewa za ka yi to akwai matsala tunda an samu saɓanin malamai akan wannan ba a'a meye lafazin wanne ake nufi sai ka yi amfani da rariyarka ta tarjihi da tankaɗe da rairaya sai ka rinjayar da wancan akan wannan wa ma shi ba zalika dan taimiya kenan yace da abin da ya kama wannan yace to malam fa misul hadha qad yajuzu an yuradu bihi kull al ma'ani ko kaga misalin wannan zai iya yiwa ana nufin dukkan ma'anonin ne gaba daya ko allati qalat as-salafu wanda malaman salaf magabata na kwarai suka faɗa wa kad la yajuzu zalika kuma zai iya yiwa ba duka ma'anonin ake nufi ba ɗaya ake nufi fal awwalu na farko to wanne ne na farkon kenan ka san magana ibn taymiya tana buƙatar fasa baki wannan awwalun na farkon me ake nufi la antum akhtatum yace kaji قد يجوز قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف شيني نفرقو كو والثاني كما فا وقد لا يجوز ذلك ذاك فالاول idan muka ce ana nufin duka ma'anonin ne gaba daya to yaya za mu yi mu taujihin ayar sai mu ce imma li kaunil aya nazalat marrataini ko dai ya zamanto ayan nan ta sauka sau biyu kamar yadda na ce muku ya faru a dorayi wani ya ce a dorayi ne wani ya ce saboda matsalar ta faru a bata ne to ya za mu yi zai iya yiwa watakila ayar ta sauka sau biyu saboda akwai ayoyin da sau biyu suka sauka zai iya yiwa kuma ba wani abu ba wannan din bane qad nazalat marratayn fa urida biha hadha taratan wa hadha tara wani lokacin kenan ana nufin wancan wani lokacin ana nufin wancan wa in ma li kauni lafzi mushtarak kaji ko lafazi ne dalili na biyu shine zai iya yiwa lafazi ne mushtarak ko ba ka bane kaman kaswara da muka faɗa kaman as'as da muka faɗa haka dan wani malami ya fassara maka as'as iqbalul layl sai ka je wani tafsirin kuma yace idbarul layl sai ka ce a ina akwai matsala kaga wancan ya fassara da iqbal wannan ya fassara da abin da sai ka ce a wannan min al alfaz al mushtaraka to wai in tambaye ka wai ya ma zaka ka gane a tafsiri al alfaz al mushtaraka ma tukunna ya zaka gane dole sai ka karanta wadannan takardu ban sani ko kuna fahimta jayyid jayyid وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معناه tunda lafazi ne mushtaraki zai iya daukan ma'anonin guda biyu yanzu kaswara muka ce zai iya daukan ma'anar rami zai iya daukan ma'anar asad amma siyakin magana shine zai tabbatar mana me yake nufi إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية yace da yawa malaman fiqh na malikiya da shafi'iyya da hanbaliya duk sun halatta haka wa kasirun min ahli kalam da yawa daga cikin malaman ilmul kalam wa in ma li kaunil lafzi mutawati'an shine abin ka na uku in zaka iya tunawa ko kuma lafazin ya zamanto mutawati'i ne kamar da aka bada misali akan wal fash wa layalin ash wannan lafzi mutawati fa yakunu amman idza lam yakun li taksisihi mujab wa layalin ash zai iya daukan ramadan zai iya daukan menene goma ga zulhijja amma yaushe idan lam yakun li taksisihi mujab idan ba a samu wani dalilin da zai keɓance wani akan wani ba babu hujja da ta keɓance mana ta ce ana nufin layalu zulhijja ne ba mu da dalili akan wannan sannan mun duba kuma ba mu samu dalilin da zai keɓance mana layali ramadan ba ne kenan anan gurin in mun zo sai mu ce me duka ake nufi lesh li'annahu lam yujad li taksisihi mujabun ba samu wani dalilin da ya keɓance ya ce kaza ake nufi ba don za ka ce kaza ne tabbas idan kana da goyon bayan kama wani hadisi ko kuma wani daga cikin salaf ya goyi bayan ra'ayin da hujjoji masu ƙarfi malam fahaza nau'u idan sahha fihi alqawlani kana min as-sinfi ath-thani assalam assalam fahaza nau'u wannan nau'i na farko din ko wanne ne nau'i na farko shine wanda muka ce can kar ya zuzu an yuradu bi kullal ma'ani ko sabanin malamai da zai zo akan matsala a ce ana nufin dukkan ma'anoni ne to yace wannan nau'in in ya inganta fihil kaulani in zance biyun duk sun inganta da isnadi mai kyau kana min as-sinfi thani to yana cikin sinfi na biyu to wanne ne sinfi thani din اختلاف تنوع يا أخي kenan yana cikin sunfi sani na me ikhtilafu tanawwa sabani ne na nau'antuwa kawai ba sabani ne tadad ba sai ka ce sai ka dora ka ce duka zai iya daukan ma'anar kenan zai iya daukan me ma'ana nan kurin ku duba littafin ku yace qala shaykh ibn usaymin rahimahullahu ta'ala yaqulu al-mu'allif wa min at-tanazu' al-mawjud bainahum ma yakunu al-lafdh fihi muhtamilan lil amrayn ko وذكر أن اللفظ يكون مهتملا للأمرين بإحدى واسطتين الأولى أن يكون اللفظ مشتركا كو كلفظ العين شي وانا الأسيمين يا كاو ناس شي ما دبن وما أشبهها والثاني كذا أن يكون متواطئا في الأصل لكن المراد لكن المراد به أحد النوعين متواطئ في الأصل أما مراد به أحد النوعين كما ودي بعد مثال ده وليالي الأشر أو أحد الشيئين والمتواطئ هو الذي طابق لفظه معناه يا سلام can da ya ce maka mutawati an dinnan to wai me lafazi mutawati shine lafazin da allazi tabaqa menene lafzu ma'anahu da lafazin da ma'anar da iri ɗaya ne mutawati'un li'anna al-lafza yutabiqu al-ma'ana fa huma mutawati'ani ay muttafiqani at-tawatu al-ittifaq ko at-tawafuq يقول المؤلف إما متواطئ لكن المراد به أحد النوعين وهذا عندما يكون هذا المتواطئ له نوعان فيراد به أحدهما إينا نوعي قد أنا نفن إيه ولكن هذا في الواقع قليل جدا سيدي وانا إير وانا اللفظ متواطئ بيد يوا إلا أنه قد يوجد أي سام ويكون تعيين أحد النوعين بحسب السياق كاجكو أي نتين زي زمان سبب دليل سياقي فمثلا كلمة مع في اللغة العربية هي متواطئة في معناها مع متواطئة في معناها إذ معناها المقارن هو المصاحبة كلمة مع تنا إيه دوكا معنى مصاحبة لكنها أنواع بحسب ما تضاف إليه ذاك دوبا abin da aka danganta ta ne zuwa gare shi sai ka bata ma'anan fa idza qulta alma'u ma'al labani yanzu anan in ka ce alma'u ma'al laban kana nufin me fa huwa almukhtalif kenan ruwa ya haɗu da me amma wa idza qulta az-zawjatu ma'a zawjiha kai jama'a ko abin ya zurfi ne yanzu kalmar ma'a yake so ya nuna ma cewa lafazi ne mai me mutawatsi yana nufin musahaba ko in an cewa ne sahibinka ne me kuna tare da shi to yanzu a larabci sai ce ma ana fassarawa ne da irin siyaki da karinar da ta zo tare da shi sai aka ce alma'u ma'allabani me za ka ce ka yi amfani da kalmar ma'a ko to yanzu irin wannan ikhtilaf din daidai yake da kuma ar-rajulu ma'a zauja kamar yadda ruwa ya cakudu da nono haka shi ma miji ya cakudu da matarsa to amma kuma da ma'a aka yi amfani yayi ba lafazin ma'a aka yi amfani ba ku lura da kyau al-ma'u ma'a labani kace ana nufin me ya gauraya ya cakuda to kuma kace az-zawjatu ma'a zawjiha mace tare da mi to in ka zo sai ka ce mace ta cakuɗa tare da mijinta to ka kula ko a cikin ƙur'ani ba kowace ma'a ake fassara ta kamar yadda aka santa ba shine sakon kawai ba ko duk ma'an da ta zo a cikin alƙur'ani ka duba siyaƙin karka je kai ta yaba musu abu guda kun fahimta? ba ma'anahu azzauju ma azaujiha abinda ake nufi me baqa'u aqdi zawaji bainahuma akwai aure tare tsakanin su to idan kace ad-dabit ma al-jundi ad-dabit ma al-jundi kamar shugaban yan sanda tare da yan sandan ko soja an cewa ne dabit ne kamar mai anini ko mai igiya yana tare da soja yana tare da shi kamar mai annahu yura'ihim ma'adin yana nufin me yana lura da su yana me yana lura da su walaysa bilazimin an yusahibahum bidati ba wai yana nufin wai dole suna cakuɗe wuri guda bane to wannan misali ne da malam Usaimin ya kawo in ka je karanta insha Allah za ka iya samun fahimta da ƙarin bayani dan da ku ɗalibai ne bai kamata mu faɗaɗa muku ba sai ku je gida ku daɗa raja'awa za ku samu ƙarin bayani naqifuna insha Allah abinda ibn taymiya yake so nuna mana anan ya koyan uwa a takaicen takaicewa wato a larabci idan aka kawo wata jumla ko wata kalma da wahala a samu wata kalma guda ɗaya da za ta ba da ma'ana irin nata cikakken ma'ana shine ma'anar kore samuwar taraduf din in an ce kalma mutaradifa ne a gurin malaman nahu ana nufin da wannan kalmar da wannan kalmar iri ɗaya ne ba su da bambanci to shine wasu ka ce bai zai yiwu ba a to in dai wannan wannan ne to me yasa za a kira wannan din da wannan amma zai buga mana misali yadda za ku iya fahimta so yake nuna maka kullum fassara alkur'ani din nan ana baka kalmomi ne da za su fassara maka su kusanto maka da ma'anar ina fatan kuna fahimta wanda an faɗa za a kusanto maka da ma'anar amma wala Allah ita kalmar da za a saba ita kaɗai za ta baka wannan cikakken ma'anar to shine yake cewa ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة فإن الترادف في اللغة قليل تو ينزي عشي كما كان الترادفين وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم معناه ترادف من كوري كتي باب ما حكم ما كتي كدني شيني نادر قليل كنا وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه أي كدني da ga a larabci an zo an yi ta'abiri da lafazi guda ɗaya kuma a ce an fassara maka wannan lafazin da wani lafazi kuma ya bada ma'anar su cikakkiya bal yakunu fihi taqribun li ma'anahu sai dai kawai dai an matso maka dai da ma'anar wa hadha min asbabi i'jazil qur'an wannan shine sababin kasancewar qur'ani littafi ne mai mu'jiza wai mu'jizarsa shine ba a isa a fassara shi take da kalma kwaya ɗaya ba saboda magana Allah ne a ce wai Allah ya ce kaza ka ɗauko ta kalma ka ce exactly irin wannan ne a ka dai matso dai da ma'ana wannan ijazin qur'ani ne yace ga misali fa idza qala al-qa'il in mai fada yace misalin fadin Allah yawma tamuru sama'u maura cikin suratul tur kalmar yawma tamuru sama'u maura tamuru innal maura wani zai iya ce da ka yau ai kalmar almauru a larabci sananne ne innal maura huwal haraka almauru huwa mai haraka duk inda kaji an ce almauru a larabci ana nufin mai alharaka ibn taymiya ce kana taqriban wannan ma an dai matsoma ne da ma'ana amma ba haraka ita ce take nuna cikakken ma'anan almaru ba kama yanzu misali malaman tafsirin sun zo yau tamuru sama'u maura sai dai a ce yau mata taharraku sama'u taharruka kaga ka fassara almauru bi ma'ana at-taharruk al-haraka to ibnu taymiya yake ce a'a ba ɗari bisa ɗari ma'anar ka bayar ba ka ji karrabo yana cikin ma'anan almauru al-haraka fahimtum sai ce me yasa ya ce takariban ne wannan ya ce idil mauru ya ce saboda yana cikin ma'anar mauru shine harakatun khafifatun sari'a za ka iya fassara mauru da mai motsi a hankali da gaggawa ka ji ba al-mauru haraka khafifa sari'a motsi ba da ƙarfi ba sai sa ci khafif motsi ne kaɗan-kaɗan amma da sauri motsin da ba mai girgiza ba to yanzu kai ka ce almauru alharaka to kuma asalin kalmar mauru tana ɗauka a gurin larabawa shine motsi a hankali da sauri to wannan shine hakikanin abin da ake nufi ita saman haka take motsi a hankali a girgiza take yi ko ba ka ba ne kaji daya amma dole ka fassara mutane da almauru alharaka don kawai kwakwalo su tafka kawai ranar da sama za ta yi motsi shikenan ba sun gane ba ya ishe su bauta wa Allah yi amma an bi keke da keke kalma tu kalma to ba a samu wata kalma wai guda ɗaya da za ta ba da ma'anar wata kalma ba sai dai ta matso dai da ma'anarta ga misali na biyu kazalika idan kala alwahyu al-i'lam me kalmar alwahyu ba wahayi ba to suna fassara ta da ma'anar al-i'lam me i'lam sanarwa ko yawwa sanarwa kuma kun ce mai sanarwa to akwai mai fassara wahayi da al'ilam alwahayu al'ilam to shikenan haka ne alwahayu al'ilam din ne bi jami'a ma'anahu yace au qila ko ko a ce auhayna ilaika anzalna ilaika kamar inda Allah ce auhayna ilaika sai a fassara shi da me أنزلنا إليك أو قيل كؤتي وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتألن علوا كبيرا أبن دي دامين وقضينا كلمة قضينا ويسي أكا فسرات دعنا أعلمنا وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا بني إسرائيل مسندسو ibn taymiya ce wa misalu zalik da misalin wannan kaga an faɗi kalma an fassara ta da wata an faɗi kalma an fassara ta da wata yace fa hadha kulluhu taqrib la tahqiq to duk wannan fassarar da aka yi an dai matso ma ne da ma'ana amma ba shine hakikanin ma'anar kalmar ba ma'ana almauru alharaka ba shine ma'anar hakikanin ma'anar almauru ba alwahyu al'ilamu ba shine hakikanin ma'anar alwahyu ba auhaina anzalna ba shine hakikanin ma'anar anzalna ba ba shine ma'anar auhaina ba qadaina a'lamna a'lamna ba shine hakikanin ma'anar qadaina ba a'a an dai matso maka dai da fassara yanda zaka iya idraki وهذا كله تقريب لا تحقيق فإن الوحي بركة زي داو يبيو fassara ta hakika din fa innal wahya huwa i'lamun sari'un khafi kamar so yake nuna maka wasu kalmomin ba a isa fassara su da kalma kwayar ɗaya ba dole sai an yi jumla kamar yanzu yadda ya ce almauru harakatun khafifatun sari'a ba za ka ce kawai almauru al haraka kai shiru ba amma in ka ce al haraka din an karba saboda karrabta ma'ana haka alwahayu i'lam sari' khafi shine sanarwa ko da gaggawa dan da wahayi ai da wuri yake zuwa ba a cewa an dauki awa biyar ko kwana uku hudu ana ta masa wahayi a'a i'lamun sari' khafi kuma boye ne yana tunda shi ya san ana masa ko ku sai dai ku ga alama to wannan kenan sai ce walƙada'u da ya ce waƙadaina ila bani isra'ila kuma walƙada'u ilaihim a khassu min al'ilam in an ce waƙadaina shi ya fi keɓantuwa sama da wa'alamna saboda me in an ce waƙadaina ya ce fa'inna fihi inzalan ilaihim duk yana ɗaukan ma'anar waƙadaina an saukan musu wa iha'un ilaihim kuma an musu wahayi to kai ka zo fassara qadaina ka ce a alamna amma kuma hakikanin kalmar qadaina tana iya daukan anzalna aw haina kinan wa qadaina ila bani isra'ila anzalna wa auhaina wa alamna ba wai ka tsaya kan kawai a alamna kaɗai ba to kenan ka fassara da alamna shi ma dai wannan takribun ne lil ma'ana ba wai lam ba ba wai ataitahu ma'ana al haqiqi ba to haka yake ta buga misali سنة سيفة دوتا قاعدة والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتؤديه تعديته دائما تبيع العرباواني سكن سنيا وفعلي معنى الفعلي سكون فعلي سسا مس معنى معنى الواني فعلي wannan fi'ili ne su ɗauko wani fi'ilin su sa shi ya ɗauki wancan ma'anar kuma in ya zo ta'addi na nahau ya ta'adda bil ba ya ta'adda bi kaza ya ta'adda bi kaza wancan wanda aka bashi wannan ma'anar shi ma zai ta'addi irin yadda wancan fi'ili na asali din yake to shine sai yake cewa in kun lura akwai ta lamba ko magana ibnu usaimin ya'ani ala ya'ani alladhina qalu inna ma'ana qawlihi yawma tamuru sama'u mawra أي تتحرك يقول هذا تقريبا لأن المور حركة خفيفة سريعة وليست مطلق حركة لأن كاكا مثالي والأرب تضمن الفعل معنى الفعل يوم تمور السماء sai aka ɗauki kaga kalmar mauru ai fi'ili ne ko so sai aka ce ma'anar wannan fi'ili na mauru shine alharaka kaga dummina ma'anar fi'il fil fi'il ko ba ka bane yawa kuma kamar yadda shi wannan maurudin zai ta'addi shi ma haraka din haka zai yi ta'addi to shine sai yake cewa a kadhalika idza qala alwahyi huwa al-ilam aw hallahu ila nabiyhi yani a'lamahu bi kaza fa hadha aidan tafsirun taqribi shi ma dai tafsirin taqribi ko aw qala wa qadaina ila bani isra'ila yaqulu ay a'lamna ilaihim hadha aidan taqribi lianna لأن معنى قضينا إليهم أخص من من أعلمنا لأن معناها قضينا إليهم قضاء قضاء وأص واصلا إليهم قضاء واصلا إليهم يعني قضاء قدريا واصلا إليهم فهو ليس بمعنى مجرد الإعلام شي ما دينا نونا مكا كاغري باوي قضينا كوي ينا نفن أعلمنا كوي باب shine yace wa bayyana al-mu'allif dalika fa qala inna fa inna al-wahya huwa ilamun sari'un khafi wal qada'u ilayhim aqassu min al-ilam fa inna fi inzalan ilayhim wa iha'an إليهم كان والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتؤديه تأديته وهذا معروف معروف ومر علينا وهو تضمين وهو التضمين أن يضمن فعلا معنى الفعل هكذا فيكون متعديا تعدى تعدي ذلك الفعل ومثال ذلك من أوضح الأمثلة هو قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراكم yanzu ya za ka fassara ainihin ya sharabu biya ibadullah kalmar ainihin ya sharabu biya ibadullah na'am sai ka ce me idanuwa ne na ruwa da bayan Allah suke me suke sha suke koshi ya dai karamin injin ne su ta da babban mana inda mutuwa yake yi sai dan uwanku ya fassara ya ce wai idanuwar ruwa ce da bayan Allah suke sha wanda tana bubbugowa yanzu a hankalce kai yanzu kun ga an fassara kowa ya gane ko kuma kawai za mu je mu yi Allah bauta da wannan fassarar amma an bi keke da keke da ya ce idanuwar ruwa ne da bayan Allah suke sha a kenan zuwa suke suke kafa bakinsu a idan ruwan suna sha eh kenan dole suna sha me dole akwai kofi to yanzu wannan fasarar da kai haka Allah yake nufi kun gane ba ku gane ba ko amma mu mun fahimta idanuwar ruwa ne mai buga da bayan Allah suke zuwa suke sha shikenan suke sha mun fahimta suna sha to amma wasu malamai sai suke suka fassara suka bashi fassarar yurwa ainan yurwa biha ibadullah ma'ana idanuwar ruwa ne da bayan Allah suke ƙoshi su sha su ƙoshi da wannan da wannan da wannan ruwa ɗin amma kuma ka gani ai ba zai ba ba ba zai yi a ce daga idanuwar ruwan suke sha ba ba zai yi a ce daga idanuwar ruwan suke sha ba a suna sha ne dai da kofi dole da kofi suke sha ya haƙuri to wasu malan suka ce ma'ana ma'ana biha ɗin ai minha يشرب بها أي يشرب منها وبعضهم قال معنى يشرب يشرب كي أي يروي بها كو يرو يروى بها معنى يروى كلمة يروى أوشي دقرويني فيكون الفعل هنا متضمنا للشرب إعدالا عن الشرب بلفظه كنا أن بعد معنى الشم هم فإنتا amma akwai abin da dole aka tsallake suna sha da kofi amma ba a faɗi cewa suna sha ɗin da da kofi ba to nan abin da yake so ya ce mu kenan dai duka fassarorin ma da ake yi ana dai takaribin ma'ana ne ko tunda kai ma yanzu hausa gashi ka fassara kuma ka fahimci cewa dai dole akwai wani abu da aka aka tauye ko na fassara sai ke cewa kuma ga inda Allah yake faɗa ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض ibn taymiya yake mai da martani yace daga nan wasu malaman nahu suka yi kuskure ta yadda suka sanya wai wani harafi zai iya tsayawa a matsayin wani harafi kun san ko a gurin malaman nahu huruful jar ko akwai niyaba akan huruful jar wani yana iya bada ma'anar wani ko yawa kama ya kulu na fi kauli ta'ala ga misali kamar yadda suke faɗa wai akan faɗin Allah madaukin sarki qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji to me ma'anar ila suka ce ma'a ai laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ma'a ni'aji yanzu kai in zaka fassara me zaka ce ha laqad zalamaka ya zalunce ka bi su'ali na'jatika ta yadda yace ka bashi dabbar ka ko ila ni'ajihi eh me ila to haka zaka ce ya ba ya baka kace ya baka dabbobinsa ko dabbarsa ila ni'ajihi me zaka ce izuwa ga to me izuwa ga eh ya hada ko ma'ana ma'a kenan to yanzu kenan wannan ila din tana ba da ma'anar me ma'a ko to ibn taymiya ce kaga irin kuskuren da kuke yi kenan to bari mu ji me zai ce dan Allah ya sani sai ka ji bayan da zaka yi fassara shi ya zama ya fassaru din baka ce ma'a ba da bari mu ji da kuma man ansari ila Allah man ansari ila Allah ay man ansari ma'a Allah man ansari ma'a Allah wa na'u dhalika wa tahqiqu yace hakikanin dai zance ma qala hu nuhatul basra min at-tadmin abinda malaman nahau na basra suka faɗa na tadmin ne tadmin a ɗauki ma'anar wani harafi a sa wani ko a ɗauki ma'anar wani fi'ili a sakawa a cikin wani fasu'alin na'ajati ya tadammanu jam'uha wa dammuha ila ni'ajihi cewa da ya yi a bashi wannan na'aja ila ni'ajihi to yana cikin ma'anonin da ila ɗin za ta ɗauka ba za a ce ma'a kaɗai ba a'a ya tazammanu jam'uha hada su ko wa dammuha shi ma dai mene ne jam'u wa dammu duk ma'ana guda ne ai ila ni ajihi zuwa ga wato na ajata sa dabbarsa wa kadhalika qawluhu ta'ala in ka lura nan din sai ga kamar dai Allah masa rama ibnu taymiya kusan dai shi din ma dai kamar dai can din ne dai ko ba ga bane ba sai ga kamar dai shi ma dai ma'anar ma'an ne dai ko ba ka ba sai dai kurin da ya canja dai lafazi wa kadhalika qawluhu ta'ala wa in kadu la yastafizunaka ko a la yaftinu okay la yaftununaka an alladhi awhayna ilayka wa hum yakfuruna birrahman kenan isra dummina ma'ana kalmar la yaftinunaka ay yazighun yuzighunaka wa yasuddunaka wannan la yaftinunaka din sai suka zo fassara ta يزيغونك ويصدونك وكذلك قوله تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا الأنبياء دمنا معنا نصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ونجيناه وخلصناه نصرناه بمعنى نجيناه نصرناه بمعنى خلصناه وكذلك قوله تعالى دبونا معنونين التقريب يوّا qaulu ta'ala wai saboda wai in baka gane me nasarnahum ba sai a nemo maka wata kalma da ta kusan ma'anarta ka gane yawwa wa kadhalika qaulu ta'ala yashrabu biha ibadullahi dun min yurwa mun karanta wannan yurwa biha wannan za'iruhu kaseera eh misalin wannan wato wato suna suna suna da yawa a cikin alqur'ani mai girma wa man qala la raiba la shakka ibn taymiya ce duk wanda ya fassara dalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin ko kace dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin duk wanda kaga dama zaka iya tsayawa yace to duk wanda ya fassara la raiba wa ya hada kitabun la shakka fihi me muke fassara raibu dan Allah la shakka yace to shi ma fa hada taqrib shakka ba ita ce ma'anar raibu hakikatan ba kawai dai ana dai matso da ma'ana yace wa illa farraibu fi ittirab wa ittirab wa haraka in an ce arraib a larabci ana nufin abin da yake karkaduwa karkaduwa ittirab wal haraka rashin tsayuwa akan mamana abin da yake karkadawa to tsakani da Allah nan din ma da yanka abin nan si eh sai ka ce to me shakka dama me mutum yana shakka ba kwanto yana yana me yana taraddudi ba to shi amma wai ba za a kawo kalmar a shakku kawai a ce ita ce ma'anar arraibu ba an gane ku kama kala da ma yuribuka to dama yuribuka me yake nufi eh ka bar abin da kake shakka a'a to kun fassara da arraibu a can da shakka kuma nan kuma kun zo kuna ta cewa kun kokwanto ko me akwai bambanci tsakanin kokwanto da shakka na eh to amma yawwa la raiba la shakka to me la shakka da Hausa ba kokwanto ko to dama yuribuka me fassararsa ka bar abin da kake me to menene kokwanton da hausa to na abin da yake ba me ba tabbas ba jayyid wanda zuciya ke kadawa wa fil hadisi wannan hadisin hadisin tirmidhi ne ko da nasai a cikin sunan kubra da imam ahmad hadisi ne sahih mai da albani ya inganta cikin irwaul galil um, uh, وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya zo wucewa ta a gaban dabba mai zabi a? azabi azabi gada ita ce a yi azabiyu anna'ama fa mi anna'ama eh wanne ne mai dogon kafan nan a'a yawwa barewa ko to manzo Allah ya zo ta wucewa ta wannan gada sai ya ce kar wanda ya tsoratar da ita to amma la yuribuha kuma ya ce sai mu ce kar wanda ya sa mata shakka ban ji ba ya za ku fassara nan gurin la yuribuha ahadun na'am kar wani ya me to akwai bambanci ne tsakanin wannan raibu din ta la raiba fihi da dama yuribuka naji naji naji amma wannan fassarar da kuka yi da la yuribu ha ahadin shi kuka fassara da la raiba fihi to ya kai kenan ashe ma'ana kuke bayarwa ko ba ka bane to abinda ibnu taymiya yake so nuna maka kalmomi na qur'ani wallahu zubi malamai suna fassara suna bada mai ma'ana ne to kaji yanzu wani idan ya zo wannan gurin kalmar la yuribu ha da laraiba da dama yuribuka sai ga wani malami ya ce kaza wani ya ce kaza sai ya dauka sabanin malamai ne ya yi ta kawo mana waɗannan misalai ne don kada kai ɗalibin ilimi mai ilimin tafsirin qur'ani suna wannan ulumul qur'an ne kada ka dauka waɗannan fassarori da zaka gani kalma ɗaya malami kaza ce kaza malami kaza ce kaza sai ka ce malamai sun yi sabani ba wai sabani bane ba sun ba da ma'anoni yana cikin ma'anonin saɓani shine abinda in wannan ya faɗa to na wannan bai zai dace da na wannan ba kun fahimci wannan amma in ka duba ka gani duk ma'anar da suna kai ga wannan abin shi kenan shi yasa aka ba da ka'ida mun karanta da ku anan duk lokacin da ka zo fassara alkur'ani ka gama ganganin malamai wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza akan lafazi guda kuma babu cin karo akan maganganun amma kuma kowanne abin da ya faɗa wato ba lafazin da wancan ya faɗa bane to sai ka ce ayat tana iya ɗaukan duk ma'anonin gaba daya ba wai sabani bane ba shine abin da ibnu taymiya yake so ya nuna mana Allah ya masa rahama sai ku hakuri kun san littafin ibnu taymiya suna da wahalar ganewa